سليم سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah madaukakin sarki da ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadu salihi za mu tashi a babi na ƙarshe godiya ta tabbata ga Allah za mu tashi babi na ƙarshe a cikin wannan littafi wato shine babu ma a'adda Allah ta'ala lil mu'minina fil janna babin abinda Allah ya yi wa tanadi wa mu'mini a cikin aljanna Allah ya samu a ciki wato Allah madaukakin sarki ya ji kan Imam Nawawi wanda ya hada wannan hadisan in ka duba sai ya sanya fata na gari ya sanya shi ya sanya wannan ya zama babi na ƙarshe an yi karatu an yi babi babi babi babi tun da na farko har zuwa nan ɗadan ya ji maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ita ma magana Allah ce dan adam ya yi ya ji hani ya ji umarni ya yi aikin da aka sa shi ya bar abin da aka hana shi to ƙarshe sakamakon da zai samu shine gidan aljanna wannan shine manufa na karatu gaba ɗaya da mai karatun da mai sauraron karatun duka manufa kenan da yi wa musulmi gaba ɗaya manufar ta kenan shi yasa in dai musulmi ya shiga aljanna ba ya yi hasara Allah kiyaye kuma yadda kafiri ya rayu a duniya ya yi abin da ya ga dama ya shi karansa ba babbaka a ce kuma musulmi a ce gida ɗaya za su shiga ai kaga abu bai yi daidai ba shi musulmin bai kyauta wa kanshi Allah ma da kanshi ya ce afa na ja'alul musulmi na kalmujirin ce malakun kaifa ta hukumu Allah ce za mu sanya musulmi sakamakon sai zama irin sakamakon criminal har ne kafiri wanda ya zo yi ta kafirci ya yi zina ya yi tata ya sha giya ya ci riba na ya yi abin ana hayi ala salabar ruwan shi ba abin da ya ɗaki Allah ce kuma sakamakon da zamu wa wanda ya yi sallah na ya yi azumi ya yi wannan ya bar wancan ya yi ce Allah ce ba dai suke ba Allah madaukakin sarki ya hada mu a cikin aljanna qala Allah ta'ala innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bi salamin aminin ونزعنا ما في صدورهم من جل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم من هذا مخرجين وقال تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تهبرون يضاف عليهم بسحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون وقال تعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من ثلث واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور العين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نجرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون والآيات في الباب كثيرة معلومة mala ya ce da farko allah maɗaukakin sarki a cikin suratul hijir yana cewa lalle haƙiƙa waɗanda suka tsara dokokin allah to lalle suna cikin aljanna wadda take akwai ƙoramai a cikinta idanun ruwa masu gudana kuma ranar tashin alkiyama za a ce musu ku shiga aljanna cikin aminci Allah ya sanya mu a ciki Allah ya ce ba kuma yadda muka yi rayuwar duniyar nan za a shiga aljanna ba kasa nan duniya wani na jin haushin wani wani ya bata wani rai wani baya son wani ya ci gaba na haka nan ake saboda a cikin zukatanmu akwai wani abu da ake kiran shi jil kwafa shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan kana karanta tarihinsa za ka ji lokacin yana ɗan shekara bakwai bakwai yana ɗan shekara bakwai lokacin yana hannun halimatu sa'adiya na domin ya mahaifiyarsa ta rasu yana ɗan shekara shida yana hannun halimatu sa'adiya ya fita kawai sai wasu mutane suka zo suka kama shi mutanen nan ba mutane ba ne mala'iku suka kama shi suka kayar da shi a ƙasa suka yanka ƙirjinsa domin yaron da suka gani suka zama gida cewa ga wasu sun kusan kashe an kashe muhammadu na nuhu saboda sun an yanka shi an buɗe ƙirjinsa aka ji aka gaya wa halimatu sadiya ta fito hankalinta a tashe amma sai suka zo suka same shi yana wasa an yi operation an gama mala'ika ya bude ya cire zuciyarsa wannan abin da Allah zai cire mana mu in mun je lahira shi ne aka cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai da shi wannan kofa da shi mugunta na hasada na duk abin da zaka ji duk anan yake ciwo ne yake cikin zuciya Allah ya raba mu da shi zaka ga wani yana fama da shi wani wani nashi kaɗan saboda ƙur'ani saboda hadisi yana tattaushewa wani nashi yana da zafi akwai wanda ya zafin nashi ya yi zafi akwai wanda cin shi yake kaman gulma yanzu akwai wanda yake dan gulma original yana so ya yi gulma in ba a bar shi yayi ba zai mutu na abin yana cinsa yana damunsa zai kasa bacci an ba mu kisar wani wasu larabawa su suna da wata al'ada uba zai tashi wajen wasu iyaye a garu ya je ce kawai ina da ɗa na ina son haura masa yarka na nufin a shirya aure ba tare da an ga yaron ba dan da yan matan da kawai da an yi aure su ke to shi wannan uban ya suka haɗu da wancan uba ya ce da Allah ina da ɗana zai aure ina son za mu zo biki a bashi aure da zai faru a kwale-kwale suke tafiya to aka yabo mutanen biki sai aka samu hatsarin kwale-kwale shi angon da aka taso da niyyar za a bashi aure sai ya rasu ya hada ruwa ya rasu aka yi daidaita aka samu wani jirgi sai uban ya ce to amma ai daman ban gaya mata na a cikin 'ya'yana wanne ne ba na kuma akwai samari a ciki sai ce kawai aje a bawa na aka ci gaba to cikin tafiya akwai wannan mai wannan ciwo mata ce ma aka ce ita tana tana son ta yi gulma ta ce ba wannan ba ta kan shirya kaga dai da ba ruwanta ne a ciki ba abin da ya ta ba abin da amma abin yana damunta tana son sai ta gaya wa can family sha ba ainihin ba wannan aka yi niyyar ba ba shi wanda aka yi niyyar ba ya rasu kaga dai ba ruwanta a ciki ba abin da ya shafe ta amma aka ce ta rasa samun yadda za ta yi har sai da ciwo ya kama ta ta kwanta tana ana mata jirida to shi ne har da tsake ta ce ba shi ba ne kawai sai ta warke ba wannan ba ne wancan angon ya mutu wani a hanya aka shirya da za a bashi to kaga dama an san shi ne da farko sai a ce ko to ba wanda ya san shi uban bai san waye ba ita amarya ba ta san waye ba kaga kawai dan shi kuma da wanda za a ba dan amma wannan abu yana damunta to akwai mutane masu wannan dabi'a mummunar dabi'a ce Allah ya kiyaye hasada ba ta da kyau shi yasa musulunci baya so saboda idan mutum yana da ita fada yake da Allah tuhuman Allah yake yana tuhuman Allah me yasa Allah ta yi kaza ko bai faɗa ba haka ne tunda ai ba za ta mutum hasara ba sai watakila sa'an ka ne ko shekarun ku daya Allah ya fifita ka ya ba shi arziki kai bai baka ba wani zai kaga kamar zai mutu to kaga da wa yake faɗa da Allah yana tuhuman Allah me yasa ya baki shi bai baki ba yasa take cinye ayyuka na alheri tana cin ayyuka na gari maluma suka ce in mutum yana fama da ciwon hasada cikin magunguna da zai yi babba wanda yake da tasiri shine ya yi fada da zuciyarsa sa'an nan wanda yake wa hasadan ya ringa tashi cikin dare ba wanda ya sani yana mar addu'a Allah abokina da kantin shi daya yanzu kantin shi biyu Allah ka sa kantin shi su zama goma sha biyu na ai kun gane magana ka tashi cikin dare Allah ka kara man lafiya Allah ka kara man arziki Allah ka tsare shi Allah ka ɗaukaka shi ka shafa shedan sai ya mutu ko ba ka iya ba haka magabata suke yi duk abin da zai taba zuciya daman zai harkar ɗanar zuciya ne dan adam ai duk da ka gan mu nan zuciyar mu ita ce ne in zuciya ta yi kyau mutum ya zama mai kyau in ta lalace gangade wannan shirin ta ne mutum ya lalace Allah ya kiyaye cikin kisan shehu usman dan hodiyo a ce inda yake zama in an zo ana wucewa ana tsugunawa ana gaida malam sannan kasan kasar hausa ladabin cire takalmi mutane suna cire takalmi da an zo za wani na zaune za a cire takalmi a yi gaisuwa a wuce aka ce wata rana shi kuma yana amsawa amma wata rana sai wani ya manta da takalminsa kwas kwas ya zo ya shige kuma bai ma yi gaisuwan ba kawai sai shaɗin ya ce wa shehu usman wannan mutum ya raina ka wato rainin wannan mutum ya yi yawa ga ba ma gaisuwan kake da yake shehu usmanu allah ya ji shi malami ne ya gane shaɗin ne yake so ya haɗa shi fada da mahalicinsa sai ya ce wa wani a cikin ɗalibai ce kun ga wance mutumin da yake tafiya a je a kira mun aka je aka ce malam na kira shi a lokacin ya gane ai shi bai lura ba ya wuce da takalmi bai yi gaisuwa ba ya gane kamar sai ya cire takalma ya zo ya zo zai yi shi ka tsaya da tsaya tsaya tsaya takalman ka kuma kasa ya yake ce nake kasa ya sa takalma buzun da yake zaune sai ya tashi a kai ya ce zo ka hau kan buzun nan ka taka da takalmi har taka yana ka ce mala ya ce ka hau ya hau kamar da duma ta taka ya ce kuma Allah ya ma albarka je ka ya ce ke kuma zuciya ke mutu eh ina nufin eh ya ce ita ta mutu ba ma magana an wuce can ba an taka wajen ma da yake zaune haka ake son musulmi ya rinda wa zuciya shi fada eh kada ya sake mata saboda ita ma shaidaniya ce al iblis wa dunya wa nafsu wal hawa kaifal salasu wa kulluhum a'da'i da iblis da duniya da san zuciya da da da da zuciya da san zuciya duka waɗannan abokan gaban nan adam za ka ga sai ya yi da gaske kowanne kowanne mutum ya sace zai halaka shi da rai da san zuciya to Allah madaukakin sarki wannan abin da ke damun mu a yanzu Allah ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin Allah ya ce za mu cire abin da ke cikin kirazan su na akuda kofa wannan ciwo mu ma ran din za mu shiga aljanna za a cire mana da haka za mu shiga aljanna ikhwanan ala sururin mutakabiri tun muna yan uwa a kan farin ciki kowanne na fuskantar juna ba wanda yake gaba da juna ba wanda yake jin haushin juna kaga a illar da shaidan ya yi mana a cikin musulunci musulunci Allah madaukakin sarki ya ce mana innamal mu'minuna ikhwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al muslimu akul muslim amma kaga yadda muka dawo kowa ya kama gaban shi wannan yan wantakan babu tun daga lokacin da muka rarraba musulunci kowa ya shiga kulab ɗin shi daban tun daga lokacin aka shiga rudu aka bar ainihin abinda Allah madaukakin sarki ya azamu a kai aka bar ainihin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya bar mu a kai aka kama kowa kowa ya kama bangare kowa ya kama gefensa har ma abin takaici mutum yana jin kamar ran lahira ƙungiyarsu za a tambaye shi ba ma musulunci ba mutum yana jin kamar ya je lahira ma tambayar shi za a yi kai ɗan ina ne alhalin dan kowa ma Allah kona shi zai yi sai dai musulmi na ƙara faɗa na ce dan kowa kowace ƙungiya in ka je wa Allah kai ɗanta ne za ka haɗu da Allah wallahi sai da ka je wa Allah kana musulmi na damun musulmi ne abinda Allah yake kuma sai yasa Allah ma ya mana dokaciya ya ce fala ta mutunna illa wa antum muslimun kadda kai kura ku mutu sai kuna musulmi da aka musulunci nan shine in ma dai ne aka yi to a sani shine shine abin nan musulunci hada kuma gana ta kare mutum ya zama dan uwanka ba tare da lura da komai ba fa komai din ka ture shi ya kace in kace yana sabo yana bid'a kai ma kana sabo kana bid'a ba wani mutum da ya tal da ya tal da baya sabo baya bid'a sababan mahaukaci duk duniya a yanzu dai Allah ya fi mana wannan babu in kuma kana da shi a garin ku kawo shi babu shi ka nan musulunci ya haɗa mu kuma dukanmu masu kuskure kuma dukanmu muna fatan Allah madaukakin sarki ya yafe mana duk wani abin da zai ja dan adam ko ya laifin da ba za a yafe masa ba dole ya Allah ya tsare Allah madaukakin sarki ya ce idan an shiga aljanna la ya masu fiha nasabun babu wata wahala da za ta shafe su a cikin aljanna sa'annan wa ma hum min hadhi mukhraji sa'annan ba za su fita ba kaga sabanin duniya ke yanzu duniya duk inda ka shiga sai ka fita duk inda ka shiga sai ka fita za ka ga mutum ya kashe kuɗi ya kyankyana gida na ana cewa ya koma permanent house ya yi mane ne yaya ba zai jima ba sai ka ga ana zuwa da makara na ana fita da shi ya fice kenan ba zai kara zuwa ba duk duniya haka take ko ina ka shiga sai ka fita har kabari ma an ka shiga za ka fita amma ita aljanna Allah ya ce wa hum minha bi mukhraji babu fita shi kadai ne ita kadai ce in an shiga ba a fita Allah ka samu a ciki amma wuta kaga idan musulmi ya shiga yana fita in kaga mutum bai fita fito ba musulmi ba ne a wuta ba duk wanda ya shiga wuta inda yana musulmi zai fita amma kaga wanda ya daina sallah in ya shiga wuta ba zai fita ba don ba musulmi ba saboda musulmi na sallah na yawa duk musulmi yana sallah in mutum ya bar sallah kuma ya zama musulmi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka tsare mu sa'annan Allah madaukakin sarki a cikin suratul zukhruf yake cewa ya ku bayina babu tsoro gare a kanku kuma ba ku da bakin ciki Allah ya sa muna cikin wanda za a ga wannan magana Allah ya ce su waye ya ce su ne waɗanda suka yi imani da ayoyin musa da suka kasance musulmi ku ga wannan aya wa kanu ba ku faɗa ba wa kanu to ba su zamo baka ji an kira wani kulab ɗin ku ba ko yawwa Allah ne yana yake wa wa kanu musulmi shine sharadin Allah ya sanya mutum a aljanna Allah madaukakin sarki ya ce waɗanda suka su ne waɗanda suka imani kuma suka kasance musulmi Allah ka tabbatar da mu akan musulunci Allah madaukakin sarki ya ce za a ce musu udkhulul jannata ku shiga aljanna antum ku wa azwajukum da matayenku wato tuhubarun kuna masu murna kuna masu farin ciki ku shiga aljanna ai kaga babu abin murna ga mutum yau a ce ga ka aljanna da matarka da 'ya'yanka da iyayenka da kakanninka na duka kuna a cikin aljanna wata irin rayuwa rayuwar da ba ta karewa wani irin daɗi daɗin da baya kare rayuwa da ba a rashin lafiya rayuwa da ba a ɓacin rai rayuwar da gidan da babu banɗaki a gidan babu tole a cikin aljanna da ma kaga duk duniya yanzu cin gida sai an yi tole na ko akwai wani gida saboda kyan shi ba tole na babu idan aka yi gida duk shi aka ce saboda gidan nan mai kyau ne aka ce da toilet sai a ce mutumin mahaukaci ne amma gidan aljanna babu zai ka gane aljanna lalle aljanna ce Allah ka samu a ciki Allah madaukakin sarki ya ce yudafu alaihim bi sihafin min zahabin wa akwab ana wato zagaya su yadda ka san in an je taro ana yawo da da faranti na da da abin sha iri-iri ko ana ana so ka ɗauka kawai ka yi baka sha'awa a sa ja ko a sa fari a sa wannan ana son da kawai ka ɗauka ka sha to haka nan yaran cikin aljanna akwai yaran aljanna wanda Allah ya halicce su ne kawai don hijima a cikin aljanna sai duba alayhi jilmanun mukhalladun su yara ne aka yi su ba sa tuma ba sa ma cin abinci ba sa sha kawai na gayu yaran gayu sun sha kwalliya kawai su yi layi in kana tafiya kaga ka yi tafiya daga nan kamar zuwa tai da yara a jere suna maka haka sai ɗaya a gidanka ai budiri za a yi aljannan wallahi ba irin wannan rayuwar ba ce wannan rayuwar allah maɗaukakin sarki ita wahala ya yi ta ya yi ta da wahala ne ya halitta dan adam cikin wahala shi ma haka ya faɗa lagar kalakanal insana fi kabad Allah ya ce hakika mun halitta mutum cikin wahala kuma haka muka sa rayuwar tana da wahala ba a samun kwanciyar hankali damuwa ɗaya bayan ɗaya yanzu ku duba yan uwanmu jiya a igadi suna maulidi sojoji suka zo wai sun ɗauka yan fashi ne duk na kanani suna maulidi kawai suka zo daga sama suka rika bombin din a ƙauyen su ba a garin an ce sun fi hamsin wanda suka zo sun fi ɗari na lalace Allah ya ji kansu Allah ya sa su huta to haka duniya take cikin damuwa damuwa ce haka nan Allah ya madaukakin sarki ya shi yasa musulmi an sanya saki ba a san shi ma ya saki sannan dole ya ringa shirin haduwa da Allah ka ringa shirin can da kake shirin in za ka yi tafiya ka je ka nemi visa na ka je ka nemi guziri ai kaga shirin tafiya ne to haka ne ya kamata ka ringa shirin haduwa da Allah saboda kamanta da magana za ku haɗu da Allah ba ƙaramin kuskure ba ne Allah ma ya cewa ya yi inan lazina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa dima an dubiya wal lazina hum an ayatina ghafilun me Allah ya ce ulaika ma'awahumun nar wani ya zuwa Allah madaukakin sarki ce mutanen da ba sa shirin haduwa da mu ba ruwansu inna lazina la yarjuna liqa'ana ba sa shirin haduwa da mu ba su kawai Allah ya ce wa radu bil hayati duniya taka yadda da wannan rayuwar duniya wadu ma'annu bi haska nutsu da ita Allah ya ce kuma walladina hum an ayati na gani su ne waɗanda suke zama rabtanannu daga ayoyi to Allah yana ta cewa a shirya a shirya kullu nafsin za'iqatul maut na ga sunan ba ruwan shi Allah ya ce ulaika mawahumun nar waɗannan makomansu wuta inji Allah kaga maganar mutum ya rayu baya cin da zai mutu ugun kuskure wasu sai shiga kamar damun su ake yi ana ta maganar mutuwa wannan aikin shaidan ne kana duniya nan baka yi maganar mutuwa maganar me za ka yi kai da kake kaskan silaɗi silaɗi wanda baka sani ba ko yanzu ko an jima kai da za a yi harka da kai yau gobe a tashi baka nan ba haka yake faruwa da mutane ba ne na haka yake faruwa da mutane wani ya rufe kantin shi ya baza kaya gobe zai kuma ba haka yake faruwa da mutane wani ya yi fakin mota ba zai kara tayarwa ba haka nan haka nan haka amma sai wani shaɗin zai ce kamar damun mutane ana ta damu a national mosque muna karatu wani aboki wani aboki yake gaya mu abokinsa yace sun shigo masallaci sun saka samu mun kuma babin mutuwa babu zikirin mu wai sai aboki yace masa wallahi ba zai kara zuwa masallacin nan shi ba aboki yake gaya mu bayan shekarun da yawa yace a shi wai ba zai kara zuwa ba sai an gama babin nan saboda mai karya mutu ko yanzu musulmi wannan mene ne hana sai an gama babin mutuwa da ka karin da tuna mutuwa karin da zuwa makabarta kana zuwa kana ɗan shakatawa a makabarta na Allah ka ringa zuwa makabarta kana ɗan zama kana ɗan nazari na nan tuntuntuni yana da kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da na hana ku ziyarar kabari yanzu ku ringa zuwa ya ringa tunatar da ku lahira shi zai ringa tunani akalla ko ba komai kai ka tuba ko ba komai kai tunani kuma abin nan ba sai an yi ba sai fa ya faru wallahi sai ya faru kawai iyakacin abinda za mu iya yi kawai mu roki Allah a ce mun daɗe ko ba shi ne ba Allah ya sa mu daɗe ba ku ci abin ba yawwa Allah ya sa mu mu sha miya mu kwana biyu shekara ɗari da hamsin na ya yawa da ishirin ashirin wani ce a yawa Allah ka ba mu sa ai shi yasa in ka zauna tsaf a hankali za ka gane gaba ɗaya yadda Allah ya kira rayuwar nan ya ce wa man hayatu duniya illa mata'ul gurur ita kawai ruɗi ne wallahi ruɗi ne kawai ba wani fasara yadda Allah ya faɗa haka ne kawai kaga waɗannan shekarun bana nake faɗa ɗari da ashirin din wanda ya yi sittin sauran shi nawa wai misali nake faɗa to in ɗari za ka yi in yanzu ka yi sittin sauran ka nawa in tamanin casa'in za ka yi yanzu ka yi sittin sauran ka nawa in tamanin za ka yi yanzu ka yi sittin sauran nawa to in saba'in za ka yi ka yi sittin in a tsayin sittin da biyar za ka yi ba duka haka zaman da muke ba kenan karkar daɗe karkar duk rayuwar mu haka yi ba wanda ya san kuma nawa zai yi to ma ka ɗiba ma wanda na san na faɗa ne kai kankan an baka shekara ɗaya da ishirin ƙarshe sai ka ɗaga hannu ka roƙi Allah da ke rayuwarka kai da kanka wallahi na ga tsohuwa wanda in mun shiga wajen ta cewa take kimin addu'a da mutu wallahi Allah ya ji kanta babu bulki da kanta take roƙo a mata addu'a ta mutu ko ba na jin ta kai shekara da ɗaya ne shi ta dai kuɗari ko da cije da wani yara su sai shi ayya na ɗauka shi ne shi Allah yana son shi Allah ɗauki shi saboda za ka duk kaga yanzu a yanzu duk muna harka wanda ya je kasuwa wanda ya je ofis wanda ya shiga mota wanda ya je nan ya hau jirgi akwai shekarun da za a zo duka ba za ka yi ba duka akwai shekarun da za ka in ka samu ka ci abu sai a tafa ma ka yi ƙoƙari na in ka cikin kai ka biya ma ka yi ƙoƙari in ka ji a ringa ana murna ka ɗan yi tattaka wannan shi ne dai rayuwa shi yasa Allah madaukakin sarki ya yi ta dokaciya kada akan wannan ɗan rudun na wannan shekarun mutum ya rasa wancan rayuwa ta dindindin jin daɗi na dindindin jin daɗi na har abada Allah ka tsare mu Allah madaukakin sarki ya ce za a yawo za a ringa yara za su ringa yawo a kansu suna kai kawo a kansu da farantai da kuma kofuna kuma wafiha a cikin aljanna ma ta shahihil anfusu duk abin da rai take sha'awa akwai aljanna wata lazzul a'ayin da abin da ido yake gani ya ji daɗi abinda da ido ya gani sai daɗin ganinsa to akwai shi a cikin aljanna sa'annan wa an fiha khalidun Allah ya ce kuma ku za ku dawwama a cikin aljanna babu fita babu fita Allah ya ce wa tilka jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun ce wata nan ka ita ce aljanna wanda aka gadar muku da ita saboda aikin da kuka kasance kuna yi wani aiki ne shine dai wannan aiki a yi sallah a yi karatu na a kiyaye dokokin Allah a yi wannan aiki ne dai Allah ya ce sakamakon aikin da muka sa ku a duniya kuka tsaya kuka yi Allah ya ce sai muka gadar muku da wannan aljanna Allah ya ce lakum fiha fakihatun kaseera kuna da kayayyakin marmari masu yawa a cikin aljanna yanzu an ce ka kirga kayan marmari guda hamsin wataƙila ba za ka iya ba na da ka jira lemo goba mangoro wane ne sai ka kare iliminka ka yi kokari ka je ta apple su tufa su wane ne shi ke amma cikin aljanna akwai kayan marmari masu yawa in ji Allah ka san duk abin da Allah ya kira shi da yawa dai na ya ije ka Allah ya ce kasiratun masu yawa kaga Allah kaɗai sai iyakar yawan saboda ko a nan duniya wani kayan marmarin ka ci za ka ji da zafi inda za ka kai shi aljanna ka ci za ka ji daɗi Allah madaukakin sarki ya ce min hata a kulu daga ciki ne za ku dinga ci kaga nan nan duniya in mutum yana cin abinci dole ya sa wa kanshi linzami hasali ma ba a san musulmi ya yi ta cin abinci ta cin abinci cin abinci ya wuce gona da iri ba a so Allah baya san mai yawan cin abinci mai yawan sha a ce mutum bai da damuwa sai abinci rayuwarsa kawai abinci Allah baya san ana son a ci abinci kuma a cin kyau amma dai kai ya zama shi ne kawai mutum ya sa a gaba akwai wanda za ka ga abincin kawai suka sa shin ma ya wuce misali kuma a lafiyance ma cutar da kansa yake dama wannan za ka ga yadda hadisin ma da ya zo ce Allah baya son mutum abinci wanda ya sa ce abinci shine aikinsa sai siffar hadisin zaka ga dole ne ce abinci ya zama haka zai zama wato himarun bin nahar jaki ne da rana kan hayaniya kawai ya ce kuma wato da daddare kuma ba bai da aikin sai bacci wato gawa ta bacci taɓi dare kawai taɓanci dare ta haniya da dare ba shi ba maganan nafila ba maganan wani abu na alheri shi ke da wannan ba rayuwa ce ta musulmi ba wato himarin bin nahari jifatun billai da ranar jaki da dare kuma wato mushi rana bacci kawai ya ci ya yi tun har azumi da ake so mu yi ba a san mu irin wannan ci akwai wani ci na na nuta gona da iri mai azumi ma in yana yi ai wahala yake sha yadda ka yi normal ba shi aka yi tun da Allah ya ce ka yi azumi Allah ya sa da mu za a azumin bana ko ga yanzu saura kwana 99 ko kwana ɗari ne cika azumi Allah sa duka da mu za a yi to za ka ga wani yana azumi sai ya tara abincin da mutum goma za su ci ni shida kamar a ce wato yana biyan bashi tun da an hana shi cin na hanci an hana shi cin na azhar an hana shi cin na la'asar an hana shi to yanzu duk zai ci su a lokaci guda akwai wani zaka ka ya zauna in ya ci abinci wai in ya ci abinci ya gama bude ba shi ya miƙe haka waje asuba ba ka ga wannan ba rayuwa azumi ba ne kai da ake so ka yi ayyuka na ibada tambaya ma ake a masallaci waya mutumin da baya samun ya yi asuba isha sai da asuba saboda wai da ya gama buɗe baki kawai ya miƙe a wajen ko an tashe shi wai ba iya tashi saboda ya ƙoshi daga wannan ai ba daidai ba ne yadda ka ci kawai ka ci abincin lokacin ka ci na lokacin ya ishe ka don mai azumi zai kara ma lafiya ka sake samun abin da ake samu na azumi shi ne takawa sa'an Allah maɗaukakin sarki ya ce lalle waɗanda suke takawa suna wani waje amintacce shine gidan aljanna Allah ya samu a ciki wanda duk wani abu da bai da kyau sun aminta da shi suna cikin aljanna wanda idanuwa ke gudana a ciki sannan za su sanya riga na sundus wato alhariri wanda yake wato siriri da kuma alhariri wanda yake ne kauri shine sundus da istabrak duka su alhariri ne ɗaya siriri ɗaya mai kauri Allah madaukakin sarki ce za su sa mutakabili na suna fuskantar juna Allah ce bayan wannan wa kazalika wa zawajna hum bi hurri kuma muka aura musu matan aljanna sune hurri matan aljanna matan aljanna Allah madaukakin sarki yayi su da kyau ba irin matan duniya ba amma matan duniya ma Allah madaukakin sarki zai canja halittarsu kuma su fi hurin ini kyau amma yanzu yadda Allah ya hurin ini Allah ya yi su da kyau inda ɗaya za ta leƙo duniya duk mutuwa za mu kaga kowa yanzu ba wanda zai ta leƙo kan wurin ba wani na kowa ba ku kai to da haka Allah ya yi su da kyau wannan mu ma maza Allah zai canza mu ba wai haka za mu shiga aljanna ba kar ka dauka wai haka wani baki wani gajere wani dogo wani sirri a Allah zai canza mu yadda su ma matan Allah zai canza su amma yanzu su huri din tabbas Allah ya yi su masu kyau kuma Allah ya ce haka za mu aura musu wazarrajnahum li hur'in za mu aura musu waɗannan mata na aljanna da yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin suna tace a kawo musu abun sha abinci wato kayan marmari suna cikin aminci la yazquna fiha al-maut illa al-mutatahila a cikin aljanna ba za su saki dandanan mutuwa ba an gama mutuwa wannan mutuwa da aka yi an gama ba mai kara mutuwa haɗin wuta ma ba zai ƙara mutuwa ba sai dai na ci mutuwa shi zai na so ya mutu don mai don ya huta da azaba amma ɗan aljanna shi ana gaya mishi don ya samu aminci ne ba maganin mutuwa Allah ya ce illal mautatul ula sai dai wannan mutuwa da farko a nan da zamu Allah ya sa mu yi da kyau Allah ya ba mu ta wa wagahum azabar jahim Allah madaukakin sarki ya tsare su daga azabar wutar jahim Allah ka tsare mu duka wannan abin da Allah zai wada aljanna Allah ya ce fadalan min rabbika falala ce kawai daga wajen ubangijinka domin abin da Allah zai ba mu aljanna ba mu tantance shi ba domin aikin sa ba wallahi amma falala ce ta Allah Allah ka ba mu Allah ya ce zalika huwal fawzul azim wannan shine rabo mai girma mutum ya gama wannan rahayaniya ta wannan duniya ya je shiga aljanna ba shakka ya rabauta Allah ka samu rabauta sana Allah madaukakin sarki yace innal abrara lafi na'im lalle waɗanda suke bi Allah abrar waɗanda suka bi Allah lafi na'im suna cikin ni'ima alal ara'ik yanzu suna cikin gida akan gadaje karagu karagu suna kallon juna ta'rifu fi wujuhin nadratan na'im zaka ga alamar ni'ima alamun ni'ima a fuskokin su kaga alamu na jin daɗi da farin ciki in ka kalle su zaka gani kuma yusqawna min rahiqin makhtum ana shayar da su wato daga wani wato rufaffen wato abin shayarwa wanda yake mafi kyawun almiski ne a ciki wanda aka rufe shi za a ringa shayar da su ana ba su abu a cikinsa kitabuhu misk Allah ce marufinsa abinda aka rufe shi na almiski ne ana buɗe shi sai almiski ya mamaye kanshi Allah madaukakin sarki yace saboda samun wannan falala wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun ta cikin wannan ne masu rigingeniya Allah ya ce su yi rigingeniya masu kokari su yi aiki masu kokari su yi ta nafin fili masu kokari su yi ta sadaka masu kokari su yi ayyuka na alheri wa bi zalika falyatanafasil mutanafisun lalle a cikin neman samun shiga aljannan nan da Allah ya faɗi to lalle mutane su yi ta kokari Allah madaukakin sarki ya ce wa mizaju abinda ake hada giyar da za a ba su kuma wato min tasni ana hada wannan giya wato da za a ba su ne da mafi kyawun abin sha mafi darajar abin sha a cikin aljanna sunan shi tasni mafi girman abu da aka hada giyar da shi wanda za a sha kun san aljanna akwai giya ainihin ya shirabu bihal mukarrabu wani idanu ne na ruwa wanda makusanta ga Allah suke sha a ciki Allah madaukakin sarki ya yi ƙoramai a cikin aljanna guda hudu akwai ƙorama ta ruwa akwai ƙorama ta zuma akwai ƙorama ta madara akwai ƙorama ta giya ƙoramu a cikin gidanka kuma giyar ba irin ta duniya ba duniya ba giya mai daɗi kusan dai ba ta nake bugu su amma dai amma dai wannan tabbas ka sani duk duniya ba wata giya mai daɗi dan za ka gane in ka ga masu shan giya ko suwaye in dai giya suke sha to ka ga idan ka kalle su ka gani za ka ga aboki ya dawo aboki ya ji ya sai a margiya amma kuwa nawa kuwa buzuru buzurai da ido wallahi in ya kurba zai zare mai ido shi ma ya kurba ya zare mai ka san ba daɗi suke yi kuma ka ji wari ka ji abin kuma duk abin ma da zai tafiyar ma da hankali yayi ba magana da ka giyar aljanna ba irin ta duniya ba idan mutum ya sha tashi yake sama kamar tsuntsu sai ana shawagi Allah ka sanya mu a cikin aljanna shi ne ma ce ayoyi da suka yi magana suna da yawa da haka sai mu tsaya a nan insha Allah ajiyar kudaden mu a bankuna kuma bankuna suna ba da basussuka sa'annan ba a san wa ake ba wa basin nan ba sannan ta iya yiwa bakin kudin da ka bayar ana bayarwa a yi giya da shi ko a sai da giya ta mutum zai da farko dai tsarin banki da muke kai tsari ne ba na musulunci ba a san wannan tsari ne zagorin tsarin yahudanci tsari ne wanda waɗanda ba musulmi suka tsaro shi sanin haka shi ya sa da yawa daga cikin musulmi malamai da almajirai da masu kokari aka yi ta kokari ya za a samar da hanyar bankin musulunci tsari na musulunci ta yadda zai zama ƙa'idodin ya dace da tsarin musulunci wannan shine kokarin da ake ta bugawa har yanzu ba a kai gaci ba sai dai an rarrage wasu abubuwa amma 100% islamic banking babu dai hanyoyi ne ai kasan ita barna ba a gyara ta rana guda na wato an ba wuce abin da ya ce wai da babu gara ba daɗi amma duk wanda yake tunani kamar an riga an haye ba haye ko ina ba saboda mai ai sosfin kudin da tsarin dubbe shi wasu abubuwa da an yi kokari kuma ana kai mun yi kokari kuma ana kai kuma wanda suka yi kokarin allah ya saka musu da alheri amma dai a sani akwai gyara kai akwai gyare-gyare masu yawa kaga a tsarin musulunci ai babu dama ai kasuwanci da kudinka baka sani kai dole ka san me za a siyar a wannan tsarin banki ai ka san me aka ba in burewoyi aka ba ma ka zo an baka riba ka sai da giya ka ci kudin giya to ba shi ba ne wannan musulunci ya hana ka akwai tsare-tsare da yawa wanda yake a tsarin musulunci ba haka ba haka yake ba sai dai a yi masu kokarin allah tsara masu karfin gwiwa sai ta kokari amma dai kamar aikin banki ne ya kamar aikin banki ne duk bayanin da za a ma inda ka samu wani aiki ba na banki ba da ya fi malai ina nufin wannan shine somari na duk bayanin da za a ba domin ribare tana nan jikakkiya a ci yawa kuma ana na ana ci kuma allah maɗaukaki sarki ya hana kuma tana nan a matsayin haramun kuma allah sallallahu sallama ya gaya mana cewa wato zina riba babi babi ta kai kashi saba'in ba riba ta kai kashi kashi kashi saba'in mai karamin zunubi a ciki shi ne wanda yake daidai da zunubin mutum ya yi zina da uwarsa da ta haife shi shi ne mai karamin zunubi يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين kace ba illan taf'alu fa fa'adhan ko fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasulihi wa in kuntum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun Naka Allah ya hana mutum ma zina ya haramta riba ya haramta shan giya duk suna nan haramu har tashin kiyama amma wannan salo da tsari lallai akwai gyara Allah ya samu gyara ya ce ya ji wani suna cewa pos haramun ne wani an yi bayani har an wuce na an yi ta bayani malamai sun yi ta kokari an yi ta bayani abinda aka tafi shi ne ba haramun ba ne saboda dalilai na cewa pos aiki ne sabis aka ma kana biyan kudin caji na da hidima aka ma ka biya kudi da wanda suka ce haramun ne sun kimanta shi akan kamar babu wani hidima a ciki wanda malamai sun gyara shi akwai hidima shi din akwai aiki da ya ma wanda ka biya shi shine ake cirewa na caji Allahu Allah alaikum salam na zuwa na na akan malamai ba malami ana ko gode ba na sabuwa lantarki na wage Allah ka lissafa ka duba ka ga wanda yake kwaikwayon manzo Allah ya fi kowa a cikin wannan da ka lissafa ka ga wanda halin shi ya yi irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi to shi ya fi kowa na na na ƙarshe to نعم نعم ya ce ya ga wani bidiyo yana yawo na sallah malami ya ce in mutum ya rasa raka a biyu a sallar asar ya tashi zai biya raka a biyunsa zai fatiha kawai ko to gaskiya haka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam dama hadisai ne guda biyu daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka ji an kira sallah ku zo wa sallah kuna cikin nutsuwa har ma yace wala tusiru kada ku yi sauri yace abinda kuka samu tare da liman ku sallata yace abinda kuka rasa kuma ku cika lafazin hadisi to kaga malumar da suka fasara hadisi suka ce duk abin da ka samu tare da liman inda cikawa za ka yi to shi za ka ɗauka shi ne farkon sallarka kamar kana sallah kai ɗaya wannan raka'a biyu da ka samu tare da liman to shi ne raka'o'i biyunka na farko kaga ai raka'o'in biyunka na farko fatiha ne da sura fatiha da sura to su ne waɗannan da haka yanzu za ka cika me rage maka raka'o'i biyu masu fatiha fatiha shikenan sai ka cika da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ina jin bayanin da yake ce eh wannan shine umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da yake nuna faƙadu wato na biya wanda malamai suka ce yana da rauni shi na biya na biya ne shine za ka ƙara tura sai ya zama misali yanzu in ka samu raka ɗaya a magariba ka samu raka ɗaya in ka tashi in biya za ka yi za ka kawo duk raka'o'in biyu fatiha da tura a bayyane amma idan cikawa za ka yi to za ka karo raka ɗaya na ka haɗa ta da wancan ita za ka yi ta da fatiha da sura kenan wanda ba ta wuce ka ita ma fatiha da sura ita ma suka wuta suka wuce da ka ga in ka tashi za ka biya sai ka raka a ƙarshe sai ka yi fatiha kawai a tafi wallahu ala sallu ala nabi sallu alaihi wasallam Allah ya jikan su Allah ya sa su huta Allah madaukakin sarki kuma ya tsare irin wannan musiba don wannan musiba ce Allah madaukakin sarki ya tsare sauran al'ummar musulmi haka nan yan uwanmu da suke falastin Allah madaukakin sarki ya wanda suka ji rauni Allah ya ba su lafiya wanda suke cikin damuwa Allah ka yaye musu Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai gobe za a shafi kuɗin marayu insha Allah sannan akwai yan uwa da suke ta bukatu na alheri dukan muna da bukatu Allah biya mana na alheri damuwa da muke da shi kuma Allah madaukakin sarki ya yi mana karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين